الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيء ذنوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل الطيبين الطاهرين المعصومين وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا tuna yayin da kuma muka ɗauki alkawarin annabawa dukkanin annabawa muka ɗauki alkawarinsu da kuma muka ɗauki alkawari daga gare ka wani alkawari ne allah ya ɗauka daga dukkanin annabawa har kuma abu aka ambaci kai wannan annabi wa min nuhin wa ibrahim wa musa wa isa bin maryam haka ma an karɓi wannan daga nu da ibrahim da musa da isa bin maryam waɗannan su ake ce ulul azmi min ar-rusul su biyar nuh ibrahim musa isa da wannan manzo sallallahu alaihi wa alihi su sai aka keɓance su da ambato an ce annabawa da kuma waɗannan wannan shine ainihin keɓance wasu daga, daga duka dukkanin annabawa sai aka ce kuma aka karfafa waɗannan ma hususan ma waɗannan amma su ma waɗannan suna cikin jimlan dukkanin annabawa ai wa akhadna minhum mithaqan galila mun karbi alkawari ka kaura ka karfa kenan mai muhimmanci daga gare su daga dukkanin annabawa to menene alƙawarin da Allah ya ɗauka daga annaba kowanne sai da ya mishi alƙawari cewa nan yana cewa an yi ƙimar dina za ku tsaye da addini an tu ƙimu dina kai ku za ku tsaye da addini wato ballu gurur salatar haƙ ilal halk ku isar da saƙon gaskiya ya zuwa ga halitta wannan shine abin nufi da mifaqul galib kuma Allah ta'ala yake banci ambaton wannan manzo sallallahu alaihi wa ali da magana bayan ya ce dukkanin annaba da kuma sunan Nuhu da Ibrahim da Musa da Isa domin su ne ulul azmi ko domin wa ma'ana ko wayannan hasatan kowanne yana da shari'a ta daban kuma wannan bayanin na nan tafi a suratul ahqaf mun zo insha Allah akwai akwai akwai ruwayoyi akan sami ruwaya zaka ga menene misak din nan ya cewa wa minka din nan ziyada ne ma'anansa minka waw din ziyada ne inna ma huwa minka wa min nuhi Allah ya karbi misak ga kansa akan dukkanin annabawa sannan kuma ya karbi misak ga annabinsa sallallahu alaihi wa alihi akan annabawa da kuma a'imma sannan kuma ya karbi misak din anbiya akan akan manzanni yawa a gudun a cikin cikin a cikin annabawa kuma akwai manzanni waɗannan wanda aka ambata annabawa ne manzanni dukkanin manzo annabi ne amma ba duk annabi ne manzo ba waɗansu ba alin annabawan ba manzanni ne ba ma'anan manzo wanda aka aka aka aka turo shi da sako ya zuwa wata al'umma shine manzo amma ana iya sanar da mutum ilimi da shari'a ya aiki da ita shi da wanda suke kusa da shi da iyalansa da nufi amma bai je ga ya kai da awa zuwa ga al'umma ba bai tsala sadiki na an sirƙihim wa addadil kafiri na azaban alima wannan allah ya yi wannan ne domin ya tambayi masu gaskiya dangane da gaskiyansu to menene masu masu gaskiya dangane da gaskiyansu tunda an kawo wa adadil kafirin azaban alimam ba Allah ta'ala ya dauki alƙawarin annaba ba kan isar da sako kowannen su sai da ya dauki alƙawari ka kauza akan cewa ba ko za ka yarda da wannan na yarda kuma za ka isar ma mutane zan isar musu ba za ka ɓoye komai ba zan ɓoye komai komin waya komin daɗi komin waya komin daɗi sauran zai suka ɗauki wani alƙawari to tambaya annabawa su isar da saƙo amsa yi wannan Allah ya ma annabawa shaida da isar da saƙo ba wani annabin da ya ɓoye wani abu ko da din jin tsoron mutane ko da ya ji tsoron mutane amma ya isar musu da gaskiya ko da me suka yi masa kama a wani lokaci ina ke ba ku labarin wani annabi da aka yi masa abubuwa ciki har da da hula kashinsa yana dare ana hula kashin har a yi rani a cinyansa da ƙaurinsa cinyoyinsa biyu da ƙaurinsa biyu aka hula kuma ma duk dai aka ma tsaga shi ma da zartu aka raba shi to ko a komin waya manzanni sun isar da sako to kaga gobe kiyama in aka zo aka ce kun isar da sako me ya amsa eh mun isar da ya sara sadiqina an siddiqin to ku kuma da aka isar muku ba an isar muku kazan su ma za a tambaye su ko me za su ce ai za su ce a ne mutum ya ga adaba ya ce a yin sanar da ai ko mutanen nuhu ba za su ce sun san su gan shi ba za su ce su dufa na kawai suka gani yace haba har ne kaza ne kaza ku kai dufa ne suka ce mu dai muna zaune kawai sai kwarar shara ko mu gaza ba ba ka ce mana komai ba ka gani to sannan kuma dai tun da hisabi ne rannan za a kawo dukkan shaida da duk komai ne sannan koma ne ya turus wanda sako ya so mishi bai aiki yanzu kuma ba shi da ta cewa to shi ne kaga maganan wayo azibar kafiri na kenan wa addadil kafirina azaban alima su wane ne kafirina wanda suka musanta ma manzanni sakonsu in aka tambayi sadiki na kun isar su mun isar da sako to ku an isar muku kasan wanda suka yi imani suka yi aikin kirki ne za su ce na'am wanda ko suka kan gari fa za su ce su ba haka bane sai a kawo hujja kasan an kai mutum mujirmi kotu aka tuhume shi da laifi yana cewa shi bai yi bane sai an kawo hujjoji da shaidu da sauransu to sai a kawo komai da komai sannan sai ya tsoro sai a yanke mishi hukunci ce to gashi nan kaga yanzu an yanke wannan annabawa sun isar da sako su sun gama nasu yanzu ya rage ma kuma ko mutane kaga anan aikin annabawa shine mene su sa mutane su imani ba kam da yawa haka mutane suke tsammani idan mutum yana kira suka ga kiran nan bai kai ko ina ba sai su ɗauka laifin sa bai iya kira to in haka nan ne ashe wasu annabawa sun yi laifi kenan ko su laifin komai ba aka ce gobe kiyama mutane da annabawa zan zo kowanne da waɗanda suka bi shi an nuna manzo Allah haka nan ce ainihin sai aka ma masa wani sai ya zo da dubbai wani ya zo da ɗaruruwa wani zai wuce da gomomi wani ya zo ya wuce da ƙwarori sai ya ga wani ya zo ya wuce da mutum biyu sai wani ya zo ya wuce da mutum ɗaya sai wani ya zo ya wuce shi kaɗai shi kenan shi bai sami mai bin shi ba sam wani kuma ya sami ƙwara da yaran ya yi imanin shi to amma a isar da sako da annabin da yake da dubbai ko ma miliyoyi ko biliyan da wanda yake da ɗaruruwa da wanda yake da gomomi da wanda yake da ƙwarori da wanda yake da ƙwara biyu da wanda yake da ƙwara ɗaya da wanda bai da kowa a isar da sako duk ɗaya ne duk kowannensu ya isar da sako amma a an so mutane an bambanta wani ansa aka ba su kamar yadda zamu karanta a wani wuri an tambayi su annaba na to wani ansa wani ansa aka ba ku to kaga to kaga nan wato kenan za mutane za su gamu da Allah ba su da hujja akan ba su da hujja akan Allah akan cewa wato kenan ba isar musu da sako ba ya ayyuhal ladin wannan wannan kenan ya ayyuhal ladina amanu za mu shiga ainihin bangaren da ita wannan sura ta dauki suna daga gare daga gare ta waqi'an ahzab يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها ya koda da kai imani ku tuna ni'imar Allah gare ku a yayin da rundunoni suka zo muku sai muka aika musu iska da waɗansu rundunonin ma da baku gani ba wa kana Allahu bima ta'maluna basira Allah yana ganin abin da kuke aikata wannan yana magana ne dangane da rundunan ahzab da suka zo shine ke cewa ku tuna da ni'imomin da muka yi muku yayin da rundunan ahzab suka zo suka zo muku iz ja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum wa iz zagat al absar wa badagat al qulub al hanajir wa tadhunnuna billahi dhununa hunalika kabtuliya al mu'minuna wa zulzulu zilzalan shadida yayin da suka zo muku ta samanku da ta ƙasanku yayin da zukata su ganne kai ganne suka karkata zagal basaru gani ya karkata na tsoro idan mutum ya tsorata kaga idan nan yana waro yana gaura ne ya juya nan ya juya nan ya nan ya nan idan ma wanda ya firgita shine zagat al-absar ganne suka karkata suka karkace kinaya ga yadda idan matsorata yake saboda tsoro wa balagatul qulubul hanajir zukata suka kai hinjarori hinjar shine karshen makogoro a sama daga shi sai baki wato zuciya ta daga haka ta san da mutum ya firgita har kuma da bakin ciki zai ji kaman wani abu kaman rai ita nan ya zo hai wa ma'ana kamar abin ya kawo hama makogoro firgici alama ce gaya ga firgici wata nuna billahi dununa kuka shiga ma Allah zace zace shi wannan ko ya ya to anan fa wana rikabtu liyal mu'minuna anan fa aka girgiza mu'min mu'minai aka jarraba mu'minai ko aka jarraba mu wa zulzulu aka girgiza su zanzara shadida girgiza mai matsananci wato ranan an an girgiza su ba kadan ba a babin jarabawa sun firgita ba karamar firgita sun ga ƙarshen su ya riga ya zo وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا yayin da kuma wasu munafikai da wanda akwai ciwo a zukatansu suke cewa Allah da manzansu Allah da manzansa ba su mana alƙawarin ku bai mana alƙawarin komai ba sai rudu din da ba cewa ba a ba mu Allah da annabi alamiri Allah da manzansa bai mana alƙawarin komai ba sai rudu domin annabi ya ba su labari ya ba su labarin cewa an nuna masa cewa runduna za su zo gagarumar runduna kuma ba zai yi su iya fuskantar rundunan ba za su za su fi karfin su nunkin ba nunkin to amma an nuna masa cewa ƙarshe shi ne zai nasa to su kuma yannan za su yi hasara saboda kuma abinda annabi ya ba da labarin shi gaskiya ne to a rannan sai suka ga lalle ba su ke da nasara ba da dukkan alamu karshen su ya riga su sama tawara sai suka sai suka fara zace zace wannan koya dai anya ko zace zace iri iri ta zununa billahi zununa zarce da Allah daban daban wannan Allah ko zai iya kare mu anya ko wannan ko da gaske ne kai ma wannan anya ko shine annabi ko dai wannan iri iri zace zace da iri iri to har ta kai ma wasu ce an dai ruɗe mu dai kawai an ce mana ainihin wai in an zo za mu yi nasara na kaga alamar nasara ne to da yake game da nake ce muku jiya yake cewa abinda ahzab ta kawo lalle ba za ka iya gane ma'anan ayoyin ba sai ka karanta tarihin abin da ya gudana tun daga farko zuwa ƙarshe domin duk kowace kalma anan tana magana kan wannan waƙen to kuma in ka san waƙen ne za ka iya gane me ake faɗa to kuma ba za mu so mu ɗauki dogon lokaci muna ta karanta tarihi ba don kada tafsirin mai koma tarihi amma duk tafsirai musamman ba da suke ba 'yan gajejjerun tafsirai ba dogayen tafsirai duk sun kawo ruwayoyi daban-daban na wannan kisa na san lokacin da muke lukuman da muka ga abin zai mana tsawo mun kyale wasiyoyin lukuman din nan wanda ba a kawo a cikin nassan alkur'ani ba amma suna da amfani da na cewa to lalle za mu koma ko muna karatun wasiya ke mun bar tafsiri ke saboda haka sai na sai na yanke kawai ko da ko da yana da fa'ida masha Allah amma dai a babin tafsiri a aje shi amma a wannan tarihin lalle tun da ba za ka iya fahimtar ayoyin ba baka san tarihin ba to shi akwai bukatan ko da a gurguje mutum ya san tarihin ko da a gurguje amma da so samu ne ya bi shi a ruwaitance an wani an wani wanda suka ga abin suka ji to shi ko wannan zai ɗauki lokaci sai dai in za mu yi karatun kuma nan daga nan mu aje mu yi ahzab kamar darasi uku ko hudu kawai ahzab muke yi wannan muna ba da labarin azab ne kafin ainihin mu iya kammalawa saboda haka wannan kuma zai mana tsawo amma a gurguje zan iya dan yanko mana koya amma kafin mu je ga nan bari mu karanta har ya zuwa kamar aya ta ashirin da fassara zo zo kamar yadda na fara din sannan mu zo ga labari amma mun zo ga tarihin zaka ga ma'anan shi abubuwan da muke faɗi wa id qalat ta'ifatun minhum ya ala yadrib la muqama lakum farju yayin da wasu mutane daga cikin su suwa ne an a bayan an bace munafiqun wallazina fi qulubihim marad waɗansu daga cikin suke cewa ya ahla yadrib la muqama lakum ya ku mutanen yathrib ba ba matsuguni gare ku anan kuwa ma'ana anan wannan ba mazaunin ku bane ma'ana farji ku koma ga ku komar wannan kawai ku koma wato ku tashi daga nan daga ma'arika filin fagen fama nan ku koma gida nan ba wurin zaman ku bane wato in kun zauna nan kawai karkashe ku za a yi wa yasta'dunu fariqun minhum an-nabiyya yaquluna inna buyutana awra waɗansu kuma suna neman izinin annabi suna cewa gidajenmu wawi ne wato aura wawi ba katanga haka nan muna jin tsoron kada yahudawa su zaga su je su far musu wa ma iya bi aura alhali ba haka bane ba wai gidajen su wawi bane in yuridu na illa firara suna son su gudu ne kawai sun ga abin yan fama din ولو دخلت عليهم من أخبارها ثم سئل الفتنة لأتوها وما تلبثوا بها إلا يسير da a ce an shiga masu ta sassan da ita madina an shigo masu ta gabas da ta yamma kudu da ta gudu da ta arewa an kutso cikin garin madina din sun masu irin fitina ta aka tambaye su fitina aka bijiro musu da ita wasu na cewa kufur ne fitina ne wasu na cewa a ce masu ku fice da addinin daga addinin muhammad za su fita ku kafirce da shi za ku za su kafirce kuma aka ce ku je ku kashe musulmi za su je su kashe za su yaƙi musu wa ma tallaba ku biha illa yasra ba su zauna da wannan fitinar da dade ba sai dan kadan wato da an faɗa musu ku fita musulunci in suka wani sare eh za su ce mun fice ba ku ba annabi sai ku zo ku je ku yaƙi mai yaƙi musulmi za su je nan da nan ba da jimawa ba ma tallaba ku biha illa yasra ba da jimawa za su yi wannan walaƙar kanu ahadullahi min qablu la yawalluna da adbar da ko sun riga sun ma Allah alƙawarin ba za su juya baya ba suka ce ai matukan za su zo musu da nan su zo yaƙan mu ba za mu juya ba wa kana ahdullahi mas'ula alƙawarin Allah kuma abin tambayo ne tunda kai alƙawari akwai ranar za a bi za a jaraba ka a ga ko za ka cika alƙawarin kullum ya fa'akumul firaru in farattum min al-mauti aw al-qatl kace tserewa ba zai amfani ku ba idan kun tsere din daga mutuwa ko ko daga kisa to in ma kun je kun rayu ba za a jiyar da ku daɗi a rayuwar ku na duniya ba sai kaɗan wato sai da illa ya kaɗan za ku je na'am za ku iya tserewa daga mutuwa daga fagen fama mana mutuwan fagen fama amma in ma abin a kyale kuka rayu ne ɗan kaɗan ne bayan wani lokaci kuma dole za ku mutu قل من ذا الذي يأثمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة كتي واني ne ke iya kare ku daga Allah idan yi nufin cuta gare ku ko yi nufin rahama gare ku wato ma'ana kamar inda ba yake iya kare ko daga shi in ya so ya turo maku wani abu wanda zai zama za ku sha wahala matsala kuma waye kuma ke iya tunkuɗa rahamarsa in rahama ya kawo wala yajiduna lahum min dunillahi waliyan wala nasira ba su iya samun wani mai taimakon su wali da wani nasira yana iya zama daya majibin al'amari ko mai taimakon su in ba Allah ba to yana jin daga wannan sha bakwai ɗin ya wadatar muna iya ɗan dakatawa a nan sai mu ce to wannan yana ba da bayanin wata runduna da ta zo ta rutsa da madina wanda kuma a lokacin abin da ya gudana lokacin da aka saukar da wannan ayoyin alkur'ani su duk wanda aka saukar musu da ayoyin sun san da wa ake magsuwa ake magana kuma mai waye alkur'ani bai kan faɗi sunan mutum ba bai kan faɗi sunan mutum bai ce wane ba amma wani lokaci yakan saka ya wani mutum ya faɗi wani magana sai ce waya ƙuluna kada amma su sun san wani ne kuma ba su jin wani shakku dangane da su kira sunan wane ne idan da a maka ne ومن الناس من يسري له الحديث وإذا تتلى يا والله مستقاشنا سيتي نذر بن حارث عقبة بن أبي معيط kaza ne kaza ne saboda duk ko an karkace su ko sun marmace kafin annabi ya nasara amma wanda annabi ya nasara suna da rai to su an daina faɗin sunansu saboda yanzu sun zama manya to na madina kuma shi kuma sai ka ga nadira ne ake faɗan sunan mutum amma ruwayoyi na ci kamar nake ga muku jiya wasu za mu faɗa wasu kuma za mu shiru amma yana nan a rubuce a muhallinsa ruwayoyi ne kamar yanzu misali ne wata waƙiya ta auku sai mutane kamar su masu waƙi su yi waƙi dangane da waƙiya ne za ka ga su madu suka san waƙiya duk sun san wa ake yi ba a zunansa ba ko da makaɗa ne in suna gangan suna waƙe suna zambo an san da wa suke yi amma ba su faɗi sunansa saboda ka lokacin da ayan alƙur'ani take sauka an san ana ana nufin su wane ne amma ba a faɗi sunan su amma kowa ya sani su a ake nufi don haka ne ma ake a tafsiri ake cewa sanadiyan saukan wannan aya wane ne yake ko ko wasu ne suka so wane wane suka yi kafa wannan kaga anan ana yi da mumine ne yanzu ba batun muna ba mana magana dangane da kafirai ne ba batun su uku ba bin abi mu'ayyid ko abu jahal bane ko nadar bin haris bane ko abu lahab bane ko wani ko utba ko sheba ko su a duk ba su bane yanzu batun su wane da wane da wane da suke tare da annabi su ne ake magana da annabi wanda suka imani da annabi suke tare da shi wasu sun hijira tare da shi wasu kuma ansar wasu kuma sun zo bayan hijira sun haɗu tare da shi to kuma jarabawa ta zo asalin wannan gangami huyai bin ahbab ba yahudi wanda da ke shi da wa'yansu yahudawa da salam bin mishkam da salam bin abi uqaiq manya-manyan yahudawan banu nadir wanda annabi ya kore su daga madina to sai suka koma haibar daga nan shi huyayi ya hitsa masu cewa dalilin da ya sa annabi yake nasara a kansu ko da shi ba annabi yake ba yace dalilin sa wannan wannan mutum ya amince da sun sai yake nasara a kanmu don yana mana dauki daidai ne muna ji muna gani ya gama da banu kainuka muna nan muna ji muna gani gashi abin ya zo kanmu yanzu sai saura bari banu ƙure da kawai suka rage a madina sannan kuma larabawa ya buga da su a nan ya buga da su a nan yana cin ƙarfinsu to watan in muka aka kyale shi hakanan sai mana ɗauki ɗaya duk ya gama da mu ɗaya bayan ɗaya amma da za mu haɗu mai gangami mu je mu yi sai mu masa kwar ɗaya saboda haka suka so yahudan haibar din so da su yayi nan suka kama hanya suka je maka suka kira ga ƙuraisha da ai haka nan suka sami dattawan ƙuraish su abu sufiya suka tattauna suka ce musu to lalle suka kawo musu wannan ra'ayi to su ƙuraisha sai suka shiga shakku dangane da al'amarin yahudu don suna ganin cewa yahudawan sun fi kusa da annabi fiye da su domin su suna bautan gumaka su kuwa waɗannan yahudawan suna da littafi kuma suna bautan suna cewa Allah ɗaya ne kuma ya sauka mu Musa da littafi saboda su a ganin su wannan wannan wannan Muhammadu nan yafi kusa da Musa kuma alqur'ani nan yafi kusa da at-taura saboda haka addinin su yayi kam ya za a yi zo su kira gangami sai suka tambaye suka ce to mun jarba su in in mun aminta da su sai mu haɗa kai suka ce to da mu da Muhammadu wane ne yake akan gaskiya mun fa muna garan baki muna sada zumunci muna kaza muna kaza to amma shi ya ce mana abinda muke ba daidai ba ya ce mu iyayen gijinmu kaza to da mu da shi waye fi shirya suka ce antum ahada minhu shine Allah ya ce wai qulul ladzina kafaru haula ya hada min alladhina amanu sabila suka ce ko ko ne akan shari'a shi yana kan bata ne suka ce amma littafin ku yayi kama suka ce a san shi ba irin littafin ba to sai ƙwarisha suka ce to shikenan an san ji daɗi tun da yake ma ashe da su da yahudu duk ɗaya ne ashe muhammadu ne fandararre ke saboda haka sai aka shiga gangami a ƙabilolin larabawa daban-daban daban-daban daban kan ba muhallin jerin sa za su da akwai ƙwarai daga tafan da yahudawan nadir banu nadir da suka taso daga haiba akwai inda ya kan kawo ainihin gungu-gungu daban-daban da shugabanninsu ba bukatan ba da dogon bayani duk aka je wajen kowaɗanne aka dinga hazaba hazab aka dinga tattara zuna aka yi tafi aka gama shiri to kamar da muka ce annabi ya riga ya bada labari ya ga an nuna masa wannan zai faru amma ya ce kar a ji tsoro domin ko lalle ƙarshe an nuna shi zai gagaru mai nasara kan amma lalle za a zo za a zo da rundunar da zai ya sha karfin nasa amma ƙarshe shi zai nasara to ana nan ko sai ga runduna ta taso kuma da ta kamo hanya ta nufo madina labari ya zo ga runduna nan ba za a iya fuskantar su a lokacin manzan Allah yana da mayaka duka-duka ɗari bakwai duka-duka ɗari bakwai ne wato wanda za su iya ɗaukan makami su yaƙi mutum ɗari bakwai su ko wannan rundunan sun zo da mutum dubu goma ne mayaƙi mayaƙi dubu goma da mugun shiri sun fi ƙarfin makamai da ƙarfin kayan aiki sauran kayan aiki dawakai ne menene duk abin da har da abinci ma su kuma lokacin ana fama da yunwa ana fama da talauci a madina lokacin gayan talauci ne abinci da kyar ake samu ko sutura ma da ya ake saboda an jaraba mumine da farko al'amari ba karamin jarabawa ba ta hanyoyi daban-daban ga lokacin ana fama da talauci haka nan aka tashi aka je haƙƙin handak domin lokacin da ishara daga salmanul farisi ya ce mu a ƙasar farisa idan yaƙi irin wannan ya zo mana baktatan mukan haƙa rami ne mu shiga tsakaninmu da makiya shi rami shi ake cin handak kamar za a yi wani wuriya ne kamar hanyar ruwa babba haka wanda yake da zurfi a yaƙin da saboda da dawaki ake yi doki ba zai iya shallake shi ba sai ya zama ba ya shiga tsakani ga mayaka nan ga mayaka nan amma sai dai sai dai a shallake ba zai a kwano a shallake handak ɗin saboda haka sai bayan da salman ya kawo wannan magana aka ce sai mala'ika jibril ya sauka ya ga manzo Allah cewa wannan abin da ya ishara gare shi ne ne saboda haka muna iya cewa da wahayi kenan ba kawai da isharar salmanu ba tunda mala'ika jibril ya ga manzo Allah wannan shine sawab to sannan sai aka je aka shiga haƙƙin handak ta fuskan uhudu zuwa wani gefe aka haƙƙi manzo Allah ya bi ya rarraba ma mutane inda za su yi haƙƙi gungu gungu ban san ko zan iya wannan shi lokaci magana dai ne yanzu nake fitai ya rika aunawa daidai daga wani wuri zuwa wani wuri da taku ba da tape ba a taka kuduwa talatin arba'in sai aje wasu mutane sai a sake sa kutuwa talatin arba'in a sa wasu mutane a ce ko ku haƙa daga nan zuwa nan ko ku haɗa daga nan zuwa nan to har aka raba wuri mai tsawon gaske to sai suka shiga haƙƙi ba ji ba gani aka yi ta haƙƙi an ce kuma lokacin ana fama da yunwa amma kana aka haƙe ta haƙe ta haƙi dare da rana aka jera kwana uku a jere ana yaƙi cikin dare da cikin rana ana haƙi ana kwashewa to sannan aka ce a lokacin da ake yaƙi a haƙin handar ɗin nan sai aka ci karo da dutse wanda ya shiga tsakani ya zama shi wannan dutsen ba yadda za a yi a iya fasa shi suka buge shi da ma'aikaci ya gaga to sannan sai suka lura cewa to wannan fa ba zai yiwu ainihin su iya faɗa shi ba sai suka je suka sami manzon Allah sallallahu alaihi wa suka ce masa gashi fa sun zo naji an tura wani ne wani jabir al-ansari ne ko ina son ga sunan wani ne hasatan din shi akwai wani magana mai mai ban sha'awa dangane da shi eh jabir bin abdullah al-ansari sai suka tura jabir bin abdullah al-ansari ya je ga manzo Allah gashi fa an ga an ga dutse to sai je ya gaya masa sai ce sai na je wajensa a masallaci masallaci ba yana masallacin sa na cikin garin Madina ba a can fagen fama da akwai masallacin da annabi ya zauna yake sallah wanda har yanzu masallacin na ana ce mishi masjidul fat akan dutse to sai same shi a masallaci ya samu manzo Allah ya kwanta a rigingine wato ainihin kiyansa a ya sa ya ɗaura mayafinsa a cikinsa ya kuma ɗaure ta da dutse a cikinsa saboda tsananin yunwa to sai na ce masa ya manzo Allah ga dutse ya bijiro mana kuma abin aikinmu ba zai iya fasa shi sai ya tashi da sauri ya zo ya ce a kawo masa ruwa a ƙwariya ya wanke fuskansa da dan tsotsinsa ya shafi kansa da da kafarsa wannan ya alwala kawai zai ce sannan ya gunsa ya gunsa ruwan alwalan nasa sannan sai ya fesa a kan wannan dutse da sannan sai ya ɗauki ma'aikaci sai ya dake shi duka ɗaya ya ce sai muka ga tartsatsi shi anan wannan ruwayan a ruwayo da dama ana cewa manzo Allah ya yi murmushi ne daga baya ya gaya musu abin da ya gani suka suka tambaye shi amma a wannan ruwayan na Jabir bin Abdullah al-Ansari ya ce fabara qadbar atan nadarna fiha kaga su akan sun gani ne nadarna fiha ila qusuri sham sai sai muka sai da muka ga fadojin sha su ma sun gani ke yawa sannan sai sake sun madaraba ukura fa barakat sai wani fal kaman walqiya fal fal fa nazarna fiha ila qusuril madain sai ce sai muka ga katangan madain shine fadan sarkin farisa ke sannan sai sake duka fa barqat barqatan ukhra fa nazarna fiha ila qusur al-yaman sai ya sai manzo Allah ce amma innahu sayaftahu Allah alaikum hadhihi al-mawadi Allah zai ba ku nasara akan wa'annan wuraren da kuka gani wato kamar yadda za a yi yanzu yanzu mu da muke kallon talabishin muna iya gane waɗansu abubuwa amma lokacin su dam sun hango gari ne kawai ga fada suna gani dam ga haske balla da yadda ke to shikenan sai wannan dutse sai ya koma kamar tarin yashi sai aka kwashe shi kawai to sai nake lokacin sai na ga na lura cewa fa manzo Allah fa na lura akwai dutse a cikin sa a lokacin da yake ko lokacin da ganshi da kuma lokacin da yake tsaran wannan dutse din nan to ya tsaya wani dutse a cikin saboda yunwa akwai wani ruwaya da wani ya zo ce ya rasulullah ni fa yanzu yunwa dutse na sa ciki na na daura don don ya dan rage man nauyi to sai manzo Allah ya daga cikin ya bude sai ya ga shi kuma manzala dutse biyu ne irin gayan wahalar da su na farko suka shaƙe wanda tun ina majiyin ƙarfi na na taɓa gwada ɗaura dutsen nan na kwana da shi to aika shi gari na kasa motsa na ji jiki sosai lokacin kuma ina da ƙarfi lokacin shekaru na 20 da yan kai amma mala na ji jiki to ballantana ballantana a ce a wani lokacin yan shekara hamsin da wani abu ma mai ya daura kai ka san ba karamin jin jiki ba ne wani to sannan aka ce sai shi jabir ya ce to sai ne sai na je gida wannan kisa mai tsawo an riga an santa sai je gida ce matarsa akwai mu da dan wani abu ta ce ya ko wani dan gari da za mu iya dan gurasa ko da guda biyu ne ko uku sai ya ce ta kwaba shi kuma sai yanka wata akuya ya fede ya sa ta sa tukunya zai zama shine kamar romo ga yanan nan ta ta hada abin mun kan ce mishi waina amma kamar gurasa ne da yaka ko tana toyawa da ya ga an fara tonawa kuma ya ga tukunya ta fara fito da kanshi na wannan naman sai ya zaga ya ji ce manzo Allah a sarki cewa akwai dan abin tabawa a gida ko zaka zaka dan ka zo da dan wani ko mutum ɗaya ko biyu wanda zai ka ga ka dan zo gida na akwai dan wani abu sai manzo Allah ta aka shi yace jabir bin ansar jabir bin abdullah ansar ya shirya muku liyafa a taho duk a kama sai kawai ne yadda ma'aikaci dama yana fama da yunwa sai suka taso to sai ga aka zo gidan jabir su wajen 700 din nan kowa zo ya ci abinci to sai matarsa ta ce da aka yi ce ce wallahi ni da iya abin da kika ganin ne ma ka nage manzo Allah ya ce musu ta ce to tun da zai ce su ya san akwai akwai al'amari ya san dalili to sai manzo Allah ya shiga ya sami tukunyan tana kurun kurun ga hobs an riga an danyi sai ce to a shigo da mutum goma sun suka shigo sai a ɗebo daga ciki a zuba musu ya ce in suka ci sai dai in suka ci suka ƙoshi in suka tashi sai dai shaidan hannunsu kawai za ka fi sai kuma wasu su shigo aka na aka tashi shigowa ana fita sai duk sai da suka ci suka koshi sannan kuma suka bar ragowa ya ce jabir ya ce mun daɗe a gidan mu abincin mu kenan kamu da wata matsala to sannan wani wannan wani abu ne da ya faru dangane da da wannan haƙƙi ɗin kenan to sai sai ga runduna sun iso bayan an gama haɗin haƙƙin handak mana an sun gama haƙƙin handak da kwana uku rundunar ahzab suka iso suka fito ta kowane janibi shine kina ga min as- min fokon min asfala min to akwai alƙawari da tsakanin manzon Allah da kabilan Quraiza na Yahudawa dama kabiloli uku ne na Yahudu a lokacin da manzon Allah ya je Madina akwai banu kainuka da manu nadir da banu ƙuraiza to su kainuka su ne suka fara saba alƙawari na manzo aka hukumta su sai kuma banu nadir su ne suka saba alƙawari na biyu suka so su kashe annabi su aka aka kore su sannan sai banu banu ƙuraiza sun tsaya akan alƙawarin tsakanin su da annabi kuma suna da yawa suna da yawan gaske don abin mamaki annabi yana da mutum mayaki ɗari bakwai to su ma ƙuraiza suna da mayaƙi ɗari bakwai wanda yake nufin suna da yawan gaske yawa don shi a cikin abin da shi hoye bin adab ya gaya ma ƙuraisha shi ne baya ga shi kuma zai ya san yadda zai yi ya ja hankalin banu ƙuraiza su su warware alƙawarin da suke da shi da annabi kuma suna da mayaƙa ɗari bakwai in aka yi wannan gangamin an gama da annabi to sai ku yayi bin atab ya je cikin dare don lokacin da ƙarshe suka sun sauka a mahalloli daban-daban kafin su iso cikin gaban handar ɗin to sai ku yayi ya tafi wajen banu ƙuraiza ya kwankwasa ƙofa shi ka'ab bin usaid shine shugaban banu ƙuraiza bai yahudi ya leko ya ganshi ya ce masa bude kofa na zo maka da alkhairi ya ce ka dai zo mini da sharri tafi inda ka fito ba zan taɓa buɗe maka kofa ba ina na alkawari na da wannan mutum yanzu ya ce kai buɗe na zo maka da ɗaukakan duniya ya ce ko dai ƙasƙancin duniya ne sai ta ce shi dai ce ni dai ba zan buɗe maka ka tafi kawai to sai ce a ina jin ƙanshin jashisha jashisha eh jashisha suna da wani abinci da suke ce ma jashisha ban san me yake ba da wata da irin da kuwa to in ba haushi ne sai ce tuwo tun da shine tuwo ya sani shi kenan sai ce bari in muku hausa ko da ki su ba hausawa ba ne sai ya ce masa eh don gudun kada in ci tuwonka ko dama gashi na ji kanshi wato rowa ko sai ya ce kai amma ko kai in ka tafi da wannan lalle kai man walakancin da ba zan manta da shi ba ni ne zan yi rowan tuwo sai ce a buɗe masa ko to makiri ya san dabarun da zai yi sa abu da kowa ka san mutum ya zo ka ce man ne ce a don kar in ci tuwanka amma ba tuwo bane ba kar ka ce man yahuda na cin tuwo ya shisha sunan abincin ya ce lokacin tana tana tukunya tana da kuwa sai ce kana son kaukar in ci ne sai ce masu to a buɗe maka ka fito min da abin da ta inda ainihin zan ji kunya in ka tafi akan hakan to sai aka buɗe masa ƙofa ya dunga jan shi da ra'ayi da yaudara da cewa lallai ya muhammadu ba zai tsira ba daga wannan daga wannan domin rundunar da aka haɗo masa to an gama da shi har abada ba shi da mafita to sai shi ka'ab bin usaid ya tara manyan dattawan kwarai ɗin abin yahudu da ke banu ƙuraiza cikin akwai wasu gazal bin shamul yasir bin qais rafa'a bin zaid zubair bin yafa da sauran ce musu me kuke gani suka ce ai kai ne shugaban mu duk abin da ka zartar mu ma mun zartar in ka warware karin mu ma mun warware in ka tabbata kai mu mun tabbata kai to yace akwai wani tsoho a cikin su shine zubair bin yafa cikin su yahudawa ne tsoho ne tukub-tukub kuma yana da tajirba yana da experience kuma har ma baya gani saboda tsufa sai ce musu ni fa na karanta a taura wanda aka Allah ta'ala ya saukar da ita a tafiyar mu sun da tafiyan bani isra'il cewa za a aiko annabi a ƙarshen zamani zai fito daga makka zai kuma yi hijira ya zuwa wannan wannan ruwan buhaira wato wannan duk da madina kamar fadama ce ana yi ce mata buhaira kuma zai rika hawa zai iya hawa rika hawan jaki ba shimfiɗa wannan al'ada annabi saboda tawalu yakan hawa jaki ba ma shimfiɗa kuma yana son yana son ya sutura sassauka wadda ma har ma ana iya samun faci a cikin shi kuma zai zama abincinsa sassauƙa ne kuma zai za ka gan shi yana murmushi amma kuma mayaƙi ne kuma a kafaɗansa akwai hatimin nabuwa zai sa kuma takobinsa a kafaɗansa bai damu da duk ƙarfin kowane sultani ba don Allah zai ɗora shi kansu wannan wannan kamar ya karanto a taura ne ina karanto muku fasara ne don da arabiya gashi nan ban karanto fasara ta zama amma a cikin a taura ne wannan yace na fa karanta a taura an faɗi wannan yace in wannan shine to kada kada wa'annan yawan rundunar da aka tattaro ya ruɗe ku don lallai ko da duwatsu kafaffu ne ya fuskance su zai galaba a kansu sai huye ya ce ai ba shi ne wannan ba laisa zaka laisa haza zaka ya ce wannan annabin da ake faɗi a cikin littafin mu min bani isra'ila ne daga cikin bani isra'ila zai fito wannan kuwa daga larabawa ke min maza da isma'ila daga yan isma'il to kuma banu isra'ila ba su taɓa zama mabiyan kuma muhammadu ba shi da wata aya ya tattara mutane ne kawai ya sihirce su yana son yi muku galaba a kanku bai guce bai yana ta gaya musu har dai suka sauka ga ra'ayinsa sai sai sai ya ce a fito da takardar yarjeji ne قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا Allah ya san masu kasalantar da wasu daga cikinku ta'awik shine kamar a ja ra'ayin mutum ya kare abu ma'ana an fasara shi da musabbitin sabata kamar ya yi jinkiri ya ja baya ya yi lakakai-lakakai wato masu musabbitin su ne masu kokarin su buge mu mutane gwiwa akan kada su je yaki wato irin mukawuki ne su kaga su ne masu shiga tsakanin mutane suna ce masu wannan fa ba yaki za yi ba gara mutane sai inda ya nufa wannan su sayi da ne kamar yadda wasu ga faɗi a lokacin uhud suka ce lokacin ya kamata ya kama ba da tarihin azab na sani suka ce launa alamun ƙitalan lattabana ku da mun san yaƙi ne da min biyu wato ma'ana wannan ba yaƙi ba ne za a je ne kawai za ku kai kanku ne kawai a kashe abinda ake ce mai intihar da larabci wato me ake ce wannan da hausa ba don kisan kai a wajen bahaushe an kashe wani yana cewa yin kisan kai amma mutum ya kashe kansa da kansa shine shine intihar to kamar suna cewa wannan ba yaƙi ba ne za ku kai kanku ne a kashe ku kawai wato kamar za ku je ku kashe kanku ne kawai ba yaƙi to su mu'awiki na nan su ma su ne masu shiga kankanin sauso suna kasalantar da mutane suna shagaltar da su wayansu ra'ayoyi wanda zai sa su gudu to kuma sun an fitar da tsara da su wal qa'ilin li ikwanihim halumma ilaina da masu ce ma yan uwansu ku zo zuwa gare mu ma'ana ku zo mu bar wurin nan yawa ku zo ku zo nan ku zo nan ne mu san inda muka nufa don wannan ba yaki bane wala yatuna al ba'sa illa qalila ba su zai kema yaki sai kadan wato koda sun je ma sun je ne domin su nuna suna tare da ku a gungun jama'a shine illa kaliya kaɗan ne suke zuwa ba da mutum ya tafi yaƙi da wani wani fa yake tafi yaƙi don ya kwama to su ko in suka tafi yaƙi ba don su kwama suka je ba sun je ne da nufin a gansu tare da mayaka don a yarda cewa su ma suna cikin duk duk tare ake amma ba domin su yaƙi ba in suka ji kaya kaya za su noke ne in ba a gansu ba kuma za su sulale ne Eh. me yasa suke ha- su- su- su- suka fito har suke tare da ku kam- su nuna kamar kuna tare ashe hatan alaikum don kwaɗayi gare ku a- akan wato kwa- kwaɗayin dukiyoyin da za a samu ko kuma mu ce kwaɗayin kare rayukansu da duka- zukatansu a ya- a yayin yaƙi da don don wani abu da da mai makwa- makwaɗaiki marowaci ne don wannan ayin har wala ta yi amfani da ashika a wajen a a babin rowa kuma ashihatan alaikum nan ya fassara shi suna muku rowa suna rowa akan ku ma'ana suna muku rowan dukiyoyinsu da rayukansu ba za su je yaki ba Yawa. shuk shine koro wa man yuqa shuha nafsi fa ulaika humul muflihun Eh, wanda aka kima koron ransa ya zama baya makansa koro koro da rowa duk sukan zo da ma'ana guda wato suna wai kan ma zo da ma'anan kwaɗayi yau har wala sun zama da marwaci a lokaci guda kuma makwaɗaici ne Domin su- suna muku rowan kawo kansu da dukiyoyinsu فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينكم كالذي يغشى عليه من الموت idan tsoro ya zo za ka gansu idandunansu na jujjuyawa kamar wanda ake mamagagin mutuwa kamar yadda yake wanda yake makyarkyatan mutuwa inda idan nan yadda yake jujjuya to haka za ka gansu saboda mene saboda tsananin tsoro idan abin a ce ga runduna sun zo ne za su rusa da ku za ka ga cewa kowannen su ya firgita idanun nan kamar yana mutuwa fa idza zahaba al-khawf salaqukum bi alsinatin idadin ashhatan ala al-khayr idan kuma tsoro ya tafi idan abin an zo an rutsa da ku ne duk kowa ya dauka za a mutu ne to a lokacin zaka gansu kamar suna makirkitan mutuwa saboda tsananin tsoro to idan suka ga tsoron ya tafi yanzu kuma ko an kima wa'annan makiya din sun fella a guje yanzu ana cikin aminci an samo kuma ganimomi to salakokun bai arsanatin hidadi za su zarce ku da harsuna masu kaifi a kaifin baki felan felan salaka kamar wato kamar ya yi rigaye da baki kenan irin masu ana ce mushi ana ce mutum musulik wato mai felen felen da baki kaifin magana to in ba kaifin baki ne wai nan da za su wuce kwana sun fi kutan in cika baki ne sai gaje na haba ayaran nan da aka kai da buka kai kora malam na dunga kaga inda nake zubar da kawuka haba sai gudu na ake to nan ko ainihin shi lokacin da ai yaga zai mutu kamar idansa ya juyo da yaga ainihin tsoron ya tafi wai su ne masu kakuwa nan ko ba da shi bane fa yana makirkiransa da yaji an ce lafiya lau sannan sai zo yana cika baki ashikatan ala khairi don kwaɗayin dukiya don ake kira du- du- eh, dukiya alkhairi in taraka khairan alwasiya ai ne kan zo da da- da wannan ma'ana wato don kwaɗayin dukiya yanzu kuma yana fatan yanzu ganimomi a raba har da shi sai ka ga yana ta cika baki duk duk su ne suka yi biji-biji da wuri kaza su ne suka yi maganin kaza su suka yi kaza ai ai duk shi ne da shi aka yi wannan abin ula'ika lam yu'minu waɗannan masu irin wannan ɗabi'a ɗin ba su yi imani ba fa ahbata a'malahu fa ahbata Allahu a'malahu sai Allah ya ya bata aikin su zuba shekar da aikin su aka watsa to a cikin wannan magana akwai akwai- akwai abin lura waɗannan mutanen tambaya sun yi imani ko ba su yi ba sun yi to me yasa aka ce don da aka gance fa habata Allahu amalan sai Allah ya bata aikin su ma'ana sun da farkon al'amari sun zo sun shiga musulunci ana tare da su to kuma wa kana wa'adullahi mas'ula alkawarin Allah abin tambayo ne suna cewa an an gaya musu batun jihadi da ladan jihadi da sauransu suna cewa ala kawo ranar jihadi rannan su rungumi shahada ko kuma su yi nasara imman nasara a shahada kalan kalan da bai kai ka ce da gaske ne har ma sai ka ce yanzu to ba ma tsoron me muke ji ne? ba zai ihidar ku sana yi ni ba to shikenan sai ranar gwaji ya zo gwada imani yanzu a gwada imani da gaske ne turannan bayan gwajin imani sai aka gano ashe ba wani abu ya sa suka yi imani ba illa domin samun abin duniya saboda duniya suka yi ba da waje illahi ba ne illa waje illahi kai ka yarda da Allah da ranar lahira za ka tsaya ne ka dake ko nasara ko shahada ruwan da Allah ya kadara maka kaga imani ke wannan ya nuna da gaske kake amma idan addini ya biya ya yi maka in bai biya bai biya maka bukatun duniyan ka ba bai yi maka gudu to kana yin mai ne kenan duniya ke to sai sa aka ce ulaika lam yu'minu wa ba su imani ba saboda ba su yi da wajihillahi ba sun yi fi sabilin duniya ne to fa habata Allahu a'malahum sai Allah ya bata aikin su yanzu sai a kawo sallolin su da azumumukan su da sadakokin su da duk abin da suka yi sai a shekara a baya saboda ana ɗora aiki mai kyau a kan imani allazina amanu wa amilu salihat to aiki mai kyau in ba imani ba shi da matabbata tun da yake shi ya zo ko ya yi aiki mai kyau ba ya yi ne domin Allah ko da an gan shi ana sallah tare da shi ana yi da shi ne don ya nuna yana tare da mutane ko ana wani harka da shi an yana yi ne don ya nuna cewa shi tare da waɗannan mutane yake domin samun alkhairi alherin duniya da zaran abin ya zama ba alherin duniya ba ne zai jure ba kama akwai wani abu nasa ana yi a wa'insu ma'aikatu wanzan kwa yanzu ana yi ana ce ma an ɗauki mutum aiki on probation ana ce mashi probation sai a ce an ɗauki mutum aiki sai amma probation na wata uku ko hudu ko shida misali yana probation a daidai wannan duk ana biyan shi albashi ko da oke amma dai ana la'akari da ɗabi'o'insa da sauransu da sauransu a wajen aiki ɗin idan komi ya yi daidai bayan lokacin abin nan sai a yi mishi confirmation a tabbatar masa da da ɗaukar sa aiki ɗin yanzu ya tabbata ana ya yanzu to ka gani wannan shi ne kamar wanda ya ce a shaɗu Allah ilallah wa shaɗu annan mamrusula to on probation sai test ya zo yanzu yanzu yanzu yana za a ce ok yanzu a rubuta maka sallan ka azumin ka zakkan ka hajjin ka sada zumuncin ka duk abin da kake rodo za a yi on probation yanzu kana test ne kana karkashin kafin lokaci ya zo ana lura da to imanin nan kayi ne domin Allah da ranar lahira ko ko domin amfanin kanka ne to ran da wani abu ya zo ya soki maslahanka ka gudu ko ka watsar to shi ke kaga ya nuna ya nuna ka inda ka kwana wato in addini ya biya ka bukatan duniya eh yayi da yayi da ya zama addini ka rayu in bai biya bukatan duniyan ka ba ka bari to shi ke sai a kwaso wayannan a watsar a ce to wannan ba imani yayi ba wannan mabukacin duniya ne to ka gani to kaga jarabawa ta zo aka ce ulaika lam yu'minu fa abata Allahu amalu wadannan basu basu imani ba nan yana cewa lam yaqbal min ha shay'an li'annaha li ghayrillah bai karɓi komai daga ayyukan su saboda yanzu an gano ba domin Allah su kai wato kaman an gwada shi ne ka ka kaman yasa yadda in yakan yi karan karan da baki ne da muka yi oi to lokaci ya kore shikenan na tsora a nan insha Allah da sai ku ce min lokaci lokaci ba ka ba sai a sha ruwa yana nan insha Allah ina ganin kila za mu je a gurguje a gurguje ba waya za mu karanto ba don waya na da tsawo amma lalle ba za ka fahimci wannan fakara ba in ba ka fahimci wannan bayanin ba insha Allah Allah ka gane da mu abin da muke karanta ka shirye da mu da shirye ki ka tabbatar da mu ka yarda na tana fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar Allahumma qul lana wa hamna wa qul lana fa'na wa qul lana fatina wa qul lana bainana wa qul lana qulubana wa qul lana salam ونجنا من الظلمات الى النور وجنا الفاحشه ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في اسمائنا وابصارنا وقلوبنا وازواجنا وذريتنا انك انت الغفور سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يا باب علم الرسول أسست أحسابه يا باب علم الرسول أسست أحسابه